أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا حمة الشيخ دار لنا بهذا المحضري والتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحباب رسول الله bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah subhanahu wata'ala ya sake zagayo da mu ya ba mu iko zama don ci gaba da karatun wannan littafi na muktasar al'agdari don fahimtar yadda za mu yi ibada ba jagora a cikin ibadar shine sallah a salatu imadar dini mana kama ha faƙar kama din a man hadama ha faƙar hadama din wannan littafi ba a komai ke koya mana ba sai menene ya za mu yi sallah ya za mu kiyaye sallah da duk wasu ahkam wannan sallah ta kunsa tun daga kan abin da ya shafi tsarki da sauransu da lokuta da sauransu duka wannan littafi abubuwan da ya kunsa kenan da su a masail na rafkanuwa da sauransu duka abin da ya shafi sallah dai a dunkule gaba daya wannan littafi na muktasar al-agdari wanda muke gudanarwa a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka a yau juma'a sha shida ga watan zulkada wata na goma sha ɗaya kenan a cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da da hudu ga watan biyar watan mayu kenan a miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ishirin da hudu a yau juma'a insha Allah za mu ci gaba da karatunmu daga inda muka tsaya a jiya. A jiyan ba manta ba, a karatunmu mun tsaya ne a babin da malam yake mana bayani akan abin da ya shafi tsarki, menene tsarki, ya ake tsarki da kuma wani irin nau'in ruwa ake tsarki. In ba manta ba jiya karatun da muka yi kenan. To dama kamar yadda ka sani, da zaran mutum zai yi sallah, idan ya je tsarki, to bayan ya tsarki me kuma a gaban shi na alola to yadda ka san alola ne a gaban shi haka shi ma mai wannan littafin haka ya tsara da ya gama koya ma ya ake yin tsarki kuma da wani irin ruwa ake tsarki ko da kuma ya ake gane ruwa mai tsarki ko da ya ake gane ruwa mara tsarki to ka gama sani yanzu ka kuma san ya ake tsarki to sai a ƙara gaba da kai me gaban shine alola to sai ya buɗe sabon babi ya buɗe sabon fasli, faslun fara'idul wudu'i, fasli wanda zai mana magana akan farillan alwala. Dama ita alwala, a kamar yadda muka sani, ko ajiya mun ƙara maimaitawa, cewa la wudu'a liman la ɗuhurula, ba alwala in ba me, in ba tsarki, haka ne? Sannan kuma babu sallah in babu me in ba alola wannan in ba wancan zai warware wannan to shine shi ma malam sai ya bi ma mataki bayan mataki saboda duk abin da zai warware wani ya zama kayi shi daidai da daidai duk dai fatan malam ya zama ya koya ma yadda ibada ka za ta fi ɗari bisa ɗari daidai bisa daidai daidai koyarwar da Allah subhanahu ta'ala ya koyar da kuma koyarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a cikin hadisai kamar yadda muke karantowa a nan da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwudu ita alula mashru'un kitaban wa sunnatan wa ijma'an ita alula lalle a aiki ne wannan a ibada ce wacce Allah subhanahu ta'ala ya umarni da ita a cikin alkur'ani mai girma ibada ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan ta a cikin hadisansa sannan ibada ce wannan kunzumin malamai suka yi tarayya akan cewa ibada ce kuma suka yi bayani da ƙarin bayani yadda take da yadda za a yi ta bayan kitaban wa sunnatan da ijma kama qala Allah tabaraka wa ta'ala kama yanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara koya mana ya za a yi alula a cikin me a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida sura aya ta shida Allah subhanahu wa ta'ala yana ce ma yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn Allah subhanahu ta'ala yana koya mana yadda zamu yi sallah Allah subhanahu ta'ala yadda zamu yi alula Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kai imani idza qumtum ila salati idan za ku je yin sallah idan za ku tafi yin sallah kafin ku yi sallan nan to ga abin da za ku fara yi kafin sallah menene shi fagsulu wujuhakum ku wanke fuskokinku an ji wanke fuska wa aidiyakum da hannuwayenku hannun wane duka ko duka hannu gaba daya Allah ya ce ilal marafiki zuwa gwiwar hannu wanke hannayenku zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usukum sannan ku dinga shafan kawunanku kanku ku shafi kanku wa arjulakum sannan kafarku kuma ku wanke ta ilal ka'bayn har zuwa idan sahu ilal ka'bayn din nan malamai suka ce ai ma al ka'bayn take nufi ila bi ma'ana al ma'a ma'ana har da idan sahu shi ma idan sahun yana cikin inda za a wanke shi zuriyan idan ka kalli wannan ayar me ta nuna mana farillai na me na alola na koyar da mu yadda za a alola haka ne sanan waje a fil hadis ya zo a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa la yaqbalu Allahu salata bi ghairi dahurin kamar dai na faɗa farko Allah subhanahu ta'ala baya ansa sallah bi ghairi dahurin ba tare da tsarki ba amma wannan tsarki an zo da tsarkin nan ake magana nan ba wancan tsarki da muka bayani jiya ba, wannan tsarki na alolan ake ne. An fahimta? Baya ansar sallah sai da alola. Wannan alola ake nufi wannan tsarki, don ita ma alola tsarki ce, e, ita kanta alolan ma tsarki ce. Na'am, wala sarakatun min, min gululin, Allah baya ansar sadaka daga kuɗin sata. Kuɗi ne amma satowa kai, sai kuma kai sadaka da shi. an bayyanta saboda inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tayyib ne baya ansa abu sai ya zo daga tayyib dan haka Allah yana son ka yi kyauta da abu mai kyau abin da ya zo ta hanya tsarkakakkiya an bayyanta na'am a hadisin manzo Allah kenan amma mahallin shahidin ma hadisin nan shine la yaqbalu Allahu salata bi ghairi tahur Allah bayan ta sallah sai da tsarki me tsarkin da zaka yi ka shiga sallah shine alula an fahimta muhallin shahid ɗin yau kenan sannan an samu hadisi daga a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Imam Bukhari wannan hadisin da muka karanta yanzu Imam na Ahmad bin Hanbal ya ruwaito Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi sannan wannan hadisi ne yanzu a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ƙara dadi dai akan wannan wannan hadisin manzo Allah yana cewa la tuqbalu salatu ahadikum Allah baya ansa ko kace ba ansar sallar ɗayanku. Abin da ya sa na ce Allah, alamirin nan ba a faɗo waye baya ansar ba, amma to wake ansar sallah. Allah, kaga ce Allah ne baya ansa, an gane? Da haka shi sa na ce Allah baya ansa. La tuqbalu salatu adukum ba ansar sallar ɗayanku. To waye baya ansar? Dan dama wa ake yi wa? Allah kenan ko? Iza hadasa idan hadasi ya faru da shi. Hatta ya tawadda'u har sai yayi alwala. an san me hadasi hadasi shine duk da yana nan karatun a gaba amma wannan kalma hadasin da na faɗa a nan to shi yasa zan ɗan yi ɗan bayani kaɗan akan hadasi hadasi shine abubuwan da suke fita daga jikin mutum wa'annan su ake so hadasi an fahimta kamar misali kaman bayan gida kaman bawali wannan da hadasi ne to yanzu in kai hadasi kuma ba kai alola ba sai kai sallah, Allah zai ansa? Ba zai ansa ba, sabida wannan alolan da kai ita ce ta kawar majami da wannan hadasin. Sai da shi wannan hadasin da kai shi warwarar da me yake yi, alola. Matuƙar kana da alola sai hadasi ya faru, alolar ta me, ta karye, ta warware. Da haka Allah baya ansar sallar ɗayanku idan hadasi ya same shi har sai ya yi alula. Malam ya ce wannan fasli ne zai mana bayani akan farillayi na alula. Mu sani duk wani abu na ibada a farkon littafin nan mun yi bayani, to akwai abin da ake cewa farilla ko? Akwai abin da ake cewa wajibi ko? Akwai abin da ake cewa mandubi ko na yi bayani duk wannan kuma kila bai saurari wannan ba, to ya iya sauraron karatunmu da muke na rana farko, don yana nan, an naɗa. Akwai mandubi, akwai makaruhi, akwai mubahi, wai na abubuwan gaba ɗaya dukaninsu mun yi bayaninsu, mun kuma kawo misalansu a karatunmu na farko. Ta haka wannan maratib na farko shine farilla, martabi na farko shine fara'id, farilla. Ta haka a faslun fara'idul wudu fasali zai mana magana akan farillan alula. Idan aka ce fara'ilu, ma'ana abin da dole idan baka kawo ɗaya daga ciki ba, to kwata-kwata ma ba alulal. An gane? In an ce farallai na alula, a ma'ana abin da dole sai ka zo da shi a cikin alula, sannan alula ta zama alula. Kana cire ɗaya da wa'in nan za mu zayyano su guda bakwai ne. Wa'in nan guda bakwan, kana zame guda ɗaya sai ka yi shida, alula ba ta samu ba. Kana zame biyu, kai biyar, ba ta samu ba saboda ka cire mai farilla. An fahimta? To don haka a saurara da kyau a ji su. Wainan su ne farillai ayyukan da suka zama dole sai ka kawo su sannan alula take zama alula. Na'am. Fara'idul wudu saba farilla alula guda bakwai ne. Na farko anniyatu shine niyya niyya na farko kenan wa ghaslul wajhi da wanke fuska nawa kenan an ji biyu wa ghaslul yadaini da wanke hannuwa guda biyu lil eh guda uku ko wanke hannuwa guda biyu duka hannu gaba ɗaya zamu wanke ko kuwa yaya sai zai mana bayani lil murfaqaini ma'ana ilal milfaqaini har zuwa gwiwar hannu an gane gwiwa hannu ba nan tsintsiya hannu ba ba gwiwar hannu nan gwiwar hannu nawa kenan muka muka lissafa hudu ko wa masu rasi da shafan kai nawa kenan ba fa dawowa ba shafar na'am za mu yi bayani ya ake shafan shi ma wa gaslur rajulaini da wanke kafafuwa guda biyu nawa shida kenan ko zuwa ina to lil ka'abaini zuwa idan sahu ko kuwa ma al ka'abaini tare da idan sahu waddalku da cuccudawa wal mawalatu da jirantawa an fahimta wayannan aka lissafa za mu samu bakwai anniyatu gasul yadaini gasul wajahi gasul yadaini masu ra'asi gasul rijlaini nawa biyar dalku shida muwalatu bakwai an fahimta wayannan bakwan su ne farallan alwala kuma duka bakwan nan suna cikin wannan aya ta shida a cikin suratul ma'ida za mu bi surar ɗaya bayan ɗaya su ma mu bi su ɗaya bayan ɗaya sai mu dinga tsatsamo su ɗaya mu ji a ina wannan ta zo ina wannan ta zo za mu bi su yanzu ɗaya bayan ɗaya yani anna fara'idal wudu cewa farallan alwala kama zakarnaha kamar yadda muka ambata ta al'aya kamar yadda ayan nan alkarima mai girma ta ambata aya da muka farko muka karanto da zu cewa ya allazina amanu idza qumtum ila salati faqsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsuhu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn to wannan aya mai girma da ta kawo su dukan su gaba daya a ta cikin suratul ma'ida wa hiya shine a farko mun ce anniyatu akwai niyya ko shine farillai To wannan niyya menene ma niyya wai? Menene niyya ko? Wahiyar azmul kalbi shine nufin zuciya. Zuciya ta nufi yin wani abu ala fi'ilil wudu'u, ta nufi yin aikin alola. Wannan shi ake cewa niyya. An fahimta? In ka ce na waitul wudu'u kaza da sauransu, wannan ka ƙara tabbatar da niyyarka ne. Amma anniyatu hakikatan muhalluha kalbu. Zuciya nan ne asali, saboda a lokacin da ka ɗauko buta, wancan ya ɗauko buta, wannan ya ɗauko buta, shi wancan ya ci tuwo ne zai je wanke hannu, shi kuma wanda ya ɗauka zai je alula ne, duk sai suka ɗauko buta, da za ka ce wannan, me ina za ka, zai ce zan je in wanke hannu, Ya- dama da niyyar wanke hannu ta so, wanda mai na zan je in yi mai alula ashe da niyyar ne, to wannan ƙudurin ya san me ya tashi don yi, wannan shine niyyar. An fahimci karatun? Wannan shine me? Shine niyyar. Kama ja fi kauli alaihi salatu wassalam, kamar yadda ya zo a cikin faɗin shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi, Imam Muslim ma ya ruwaito wanda hadisin an samo shi ne daga ah, babban sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, na biyu daga cikin kulafa urashide sai na Umar bin Khattab aka samu wannan hadisi. Kaɗan daga yankin hadisin shine annabi yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa innamal a'malu binniyat duka ayyuka ba sa yiwa sai da me sai da niyya sannan wa innama likulli imrin ma nawa mutum yana samun abin da yayi me niyya a kansa shi yake samun lada a kansa in ka aikata aiki za ku iya ku biyu duka ku yi aiki iri daya amma ba za ku samu lada daya ba an san me ya bambanta ku niyya kila wannan yayi don Allah wannan yayi don wani wancan yayi don wani wancan yayi don wani to kowa za a bashi gwargwadon dan abin da yayi ma'ana a zuciyar an gane ma'anar yawwa ma'ana a zuciyar akan niyya kenan shine muka ce ita ce farko a cikin mai farillan alwala to sai mu dawo farillan alwala na biyu shine me gaslul wajhi wanke me wanke fuska dan a cikin sallah abin da ake fara yi daga cikin farillai niyya sannan daga shi sai me sai wanke fuska in dai a cikin jerin farillai nake nufi an fahimta to wanke fuska shi kuma yaya ake wanke fuska ka ibi ruwa kawai ka haka ka wanke fuska ko ka ibi ruwa kawai ka haka ka datsa fuska daga sama zuwa ƙasa yayi shikenan ko ko daga dama zuwa hagu shikenan ka gama da fuska a'a ya za mu yi to ga yadda za mu yi. Algasilil wadai wanke fuska za ka wanke ta kullaha gaba ɗayanta, tsuliha wa irduha, tsawanta da faɗinta. An fahimta? Min a ala jabahatin, to tsawon daga ina, tun daga maɗaukacin goshinka. Sai mutum ya dura, nan yanzu ina na taɓa, goshina ko? To tun daga kan goshina, ila ila muntaha zaƙani zuwa ƙarshen haɓa, ina ne haɓa? Ba nan ba, nan wannan ƙasan ƙasan leɓe, ya sunan shi, nan, haɓa ake ce mai ko? To har zuwa haɓa wannan shine tsawon fuska, wannan shine tsawon fuska, sannan kuma faɗin fuska daga kunnen dama zuwa kunnen hagu. kuka ce daga kunnen hagu zuwa kunnen dama wannan shine faɗin fuska to nan wurin su ake cewa a wanke shine wanke fuska in baka yi wannan ba ba to ka wanke wani yanki na fuska amma baka wanke fuska gaba ɗaya ba kuma wanke fuska yana cikin me sunnoni ko musabai me muke karanta nu fara'idu yana cikin farillai da haka dole ne sai mu kiyaye sannan kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a faksulu wujuhakum da kuma ita ma kanta ayar da take faɗi a cikin ayar da muka karanta cikin suratul ma'ida da Allah yake cewa ya lazina amanu idza kuntum ila salati sai yace me faksulu ku wanke me wujuhakum fuskokin ku ashe wanke fuska yana cikin me farilla daga cikin alwala na'am an fahimta to sai na uku wa ghaslul yadaini da wanke hannuwa guda biyu shi sa ba a yadaini hannuwa guda biyu kaga shi hannu biyun za a wanke ilal mirfaqaini kowane ɗaya daga cikin hannun za a wanke shi har zuwa gwiwar hannu an fahimta li qawlihi ta'ala saboda fadan Allah a cikin waccan dai ayar na gaya muku duk abin da muka faɗa za mu koma a wurin ayar mu tsam mu yago ko in ce mu ɗan tsakuri ko mu ɗauko daidai inda wannan faralin ya fito a wurin. Inda Allah ke cewa wa aidiyakum ilal marafiki ai wa musaku aidiyakum wa wa butulu aidiyakum wanke hannuwanku ilal marafiki har zuwa gwiwar hannu. Wannan shi ma menene farilla ne. Mu lura da kyau anan da yawa mutanenmu suna kuskure wasu anan. wanke hannu zuwa gwiwar hannu, tun daga ƙarshen yatsanka har zuwa gwiwa na aka ce ka wanke gaba ɗaya, an fahimta? To sai mutum ya zo zai yi alola, farko zai fara da sunna ko? Me sunnar? Wanke hannu zuwa idan zuwa tsintsiyar hannu, na'am haka ne? To ya wanke zuwa tsintsiyar hannu, me ya yi a wannan wurin? Sunna ko? Shikenan sai kuma ya zo zai yi wannan farilla, ita kuma an ce wanke hannu zuwa gwiwa hannu. To shikenan sai ya fara daga nan zuwa nan? A lura da kyau abin da nake so in faɗi, in ya yi daga nan zuwa nan bai fa wanke hannun ba, bai yi na farilla ba. na bari latuwa akan duka. Kaka ce, ai, na wanke daga hannu iya zuwa tsintsiya hannu, ai, wancan farilla sunna ka yi, wancan matsayinta daban, wannan matsayinta daban. Wannan farilla ce, waccan sunna ce, wannan kana barinta ba ta, alwalarta tashi aiki, sai dai kai wata. An fahimci ne nake nufi? Eh, kuma da yawan mutanenmu suna da wannan, suna samu wannan. sai mutum ya gani a to ai hannun har yanzu da ruwa a to ko da ruwa ai waccan sunna kai ya zai sunna ce za ta mai za ta danna farilla wannan kuma farilla ne an fahimta kuma dole sai an tsefe hannun wurin wankewa ya tsin kai wurin me wurin wankewa an fahimta na'am sai farilla ta hudu wa masurati da shafan kai shi ma shafan kan ya za a yi to a nan wurin akwai ikhtilafi na mazahib to amma saboda wannan littafi muna karanta ne karkashin masaban mu ta Imam Malik da aka hukuncin masaban mu kawai shi zamu tabe ta akan sa an bayyanta shine a masurati min jabahatin ila ila alqafa daga daga goshi zuwa kiya tun daga goshi shine mafarin tsirar gashinka za ka sa hannuwanka guda biyu ka ja su har su je mi, har su je ƙiya, to wannan shi ne shafa wannan aka ce farilla. Dawowa ba mu zo kan shi ba yana cikin sunna ne, a lura ina rabawa ne sai da kaf mun zo sunna kuma a rikice, zan dinga cewa mu tuna a farilla ga abin da muka faɗa, ko ba haka ba ne? Na'am, to da haka ana shafa duka kai gaba ɗayansa ake shafawa, shi sa hannun idan ka ibo ruwan za ka rungumi kanka ne da hannuwanka duka guda biyun. sai ka ja shi tun daga mafarar tsiron gashinka, goshi kenan ko? Ka ja shi har zuwa ƙarshen matsarar gashinka shine mai, shine ƙeya ko? Na, to wannan shine shafan kai, sabida faɗin Allah subhanahu ta'ala a dai wannan sura suratul ma'ida, a wannan aya aya ta shida da Allah yake cewa wa musahu bi ru'usikum ku yi shafa ga kawunanku, ku dinga shafan kawunanku idan za ku yi sallah, farko kafin ku yi sallah ku fara yin wannan ma'ana ku fara alula Allah subhanahu ta'ala kenan da haka sai kuma farilla ta gaba shine wa ghaslur rujulaini da wanke kafafuwa guda guda biyu na zuwa ina ila alka'abaini kuma alka'abain zuwa idan sahu amma ila nan ma kenan tare da idan sahu idan sahun har da shi ake wankewa an fahimci me nake nufi idan sahun har da shi wannan a ƙashin guda biyu wanda suke tsaro ɗaya ta dama ɗaya ta hagu ko to har da shi ake wankewa li qawli ta'ala sai da faɗin Allah subhanahu ta'ala wa arjulakum ila al-ka'bayn da Allah yake faɗi cewa waghsulu arjulakum ku wanke kafafuwan ku ila al-ka'bayn zuwa zuwa idan sahu amma asalin ayar shine wa arjulakum ila al-ka'bayn ma'ana ai waghsulu arjulakum ila al-ka'bayn wanke fafafuwanku zuwa idan sahu. Na shida, waddalku da tuttuɗawa, wa huwa tafariƙul ada shi ne mammotsa gaban na jikin mutum, ka mammotsa ka dinga mammotsa ko in ce daddanna gaɓaɓɓanka, an dai san mai tuttuɗawa, an gane? To shi ake nufi anan. Sai da ta'ala, fi mabda'il aya, faɗin aya Allah subhanahu ta'ala bayan farkon aya idza qumtum ila salati aghsilu wannan wankin da aka ce wankewa wankewa duk abin da aka ce wankewa ka san dole sai an bi shi da hannu shine wankewa in kuwa aka ce kawai mutum ya yi ruwa ya kwara to wannan ba wankewa sunan shi ba ko sunan shi wankewa me sunan shi kwarawa ko to da haka nan sai aka wankewa ka ko wankewa ba zai tafi ba tare da dole sai an dinga sa hannu kenan an gane shi sa dalku ya shigo wala hadisi abdullahi ibn zaid da kuma hadisi da aka samu daga abdullahi dan zaid Allah ya kara mishi da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kul yana cewa haka za yudallaku yadda ka gani dinnan hakan nan ake so ka dinga cuccudawa annabi yana nuna musu yadda ake yin alwala an fahimta na'am sai farilla ta ƙarshe ta cikin farillan alwala ita ce almuwalatu almuwalatu shine jerantawa waya abiru an habil fauri ana ta'abirinta a wani lokacin a ce mata gaggautawa ko a ce jerantawa ko a ce gaggautawa duk dai abu ɗaya ake nufi an fahimta na'am ai filu a amalil wudu kulla fi faurin wahid ka aikata ayyukan da ake alola a lokaci guda ba kana cikin wankewa ba ka gama wanke hannu sai ka saki ka kama surutu can can bayan minti talatin sai kuma ka dawo ka ci gaba can ka gama wanke fuska ka shaƙa ruwa ka wanke baki ka wanke fuska ka shaƙa ruwa ka wanke fuska me zai biyo baya ba wanke hannu ba a sai ka jinkirta kuma sai ka ƙara ci gaba da surutu to wannan yayyankewan shi ne ba a so shi ma wajibi ne in ka fara sai ka gama an fahimta ai ta tagriqul fahish ma azzikir wa qudra ka dinga yayyanke lokutan tare da kana sani kana da masaniyar haka wal qudra kuma kana da ikon yin haka dunal ajizi koma bayan wanda yake da rauni akwai wanda yana da rauni ne kila bai da lafiya ne idan ya wanke hannun dama sai ya koma ya natsu ya ƙara numfasawa aƙalla kila ya ci minti biyar sannan zai iya ɗagawa ya ƙara iya wanke hannun dama dalili saboda ba lafiya to kaga wannan yana da mai lalura to sai dai irin wannan shi wannan ban da shi wanne siyara al mashhur a isqatul ibada domin yanke ibada bayan ka fara ba da shiru bayan ka fara iya bayan kayi ka nutsa cikin yin wannan ibada manhiyun anhu Allah ya hana haka ya kauli ta'ala sai da faɗin Allah Allah yake faɗi a cikin suratul Muhammad ko kace suratul Qital duka dai sunan suran ne aya 33 Allah yana cewa wala tubtilu a'malukum kada ku bata ayyukanku bayan kun fara in dai ka fara yake alheri to ka ci gaba sai ka gama sannan ka yi wani sannan ka shiga wani abu na daban in dai ka fara ka bari sai ka gama to kaga alwala tana cikin ayyukan me alkhairi da haka in ka fara alola kuma daga cikin ladabin alola ba a so kana alola kana surutu wannan ladabi ne na alola an fi so in ka fara ka yi shiru har sai ka gama an bayyanta suna daga cikin adabu na alola sannan an fi so ka yi alola a wurin da ka san wuri ne mai tsarki ba alola a wurin da ka san dama fitsari yake a wurin ana son a yi alola a wurin da yake mai tsarki ko ko ka yi alola a a me ake ce mata wurin mayanka ko ka je ka yi alola a bola, kowa ya san bola wuri ne mara mai tsarki, kowa ya san mahauta wuri ne mara mai, mara tsarki, saboda ga jini nan ga jini can, sai ka tsugunna tsakiya bayan ka jini gaban ka jini, kawai ka kana alola. In an ce mai ka ce ai baka taba ba, a'a ba a so, koma wuri mai kyau ka yi alolarka, an Ko kuma alola a cikin bayi, nan ma ba a so. nan wuraren da nake faɗi ba wai an ce in kai alolan ba ta yi ba, an bayyanta? Mas especially kamar in ce musamman ma alola a cikin bayi, malamai suka ce din me yawan ta yin alola a bayi, Allah zai jarabe shi da muguwar mantuwa. In ilimi yake ɗauka za a sha wuya wajen ɗauka ilimi. Waninsa za a iya mai shafi bakwai, ko waninsa na iya ɗauke littafi biyar shi bai ɗau shafi bakwai ba. Allah zai jarabe shi da muguwan mantuwa idan har kana yin alula a bayi, ma'ana wurin da ake yin fitsari kuma ya zama nan ne kake yin alula. An fahimta? Sai dai inda lalura babu wani wurin sai nan. An fahimci karatun? Na'am. amma in mutum ya yi ba fa ba alolan ba, matuƙar ba fitsarin ya tsallo ya taɓa jikin shi ba ne, an fahimta? Na'am, to an so haka. Sana cikin ladabin alola, an so in za ka yi alola ya zama ka yi ta a tsugunne ko a zaune, an fahimta? Ladabi a tuna da kyau adabu nike magana, adabu sun sha bamban da abin da in baka yi ba babu gaba ɗaya adab, ladubba, an fahimci me nike nufi? Amma wanda ya yi alola a tsaye, yana da alula ko babu yana da ita amma me bai yi ladabin me alulan ba an fahimta saboda me zai hana alula ta samu sai dai idan ba tsarki ko kuma a cikin alulan baka kawo farali ba ka tauye farali to shine ba alula an fahimta na'am wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wala tabtulu amalukum me yasa a baya malam da yace banda mai rauni wanda ba shi da lafiya. Dalili sai da faɗin Allah suna ta'ala, la yi kallifin lau nafsan, illa wustaha. Allah baya ɗora wa bawa abin da ba zai iya ba. Shi kan shi bawan Allah ne ɗora mai laluran, don haka Allah sai yi mishi uzurin laluran cewa zai iya jinkirtawa bayan ya wanke kafa dama, kafin ya wanke kafa hagu, sai ya ɗan zauna ya ɗan numfasa, ya ɗan samu ɗan wani lokaci, dalili sai da lallura da yake tare da ita an bayyanta amma wanda lafiyar shi kalau a dole sai yayi muwalati shi ko muwalatin nan yana cikin me farillai ba ba cikin wancan da na faɗo na dazu ba adabu baya ciki wannan shi farilla ne yana cikin farillan nan guda bakwai wannan muka lissafo wannan kenan da haka sai malam ya ciratu zuwa ga wani fasalin shi kuma wannan fasalin zai mana magana ne akan sunanul wudu'i sunnonin alula na'am mun ji menene sunnonin su alula ko na'am mun ji menene kai farallan alula ko to mun san farallan alula to yanzu sai malam zai tira ta mu zuwa ga sunnonin alula na'am wa sunnanuhu sunnonin alula gasulul yadaini wanke hannuwa guda biyu ilal ku aini zuwa gwiwar zuwa idan a wuyan hannu ko zuwa tsintsiyar hannu wasu kuma suna ce mishi wuyan hannu na'am zuwa ga tsintsiyar hannu inda shuru'i a farkon fara alula dama a farkon fara alula me yake fara wankewa hannu ko zuwa ina zuwa tsintsiyar hannu ko to wannan wanke hannu zuwa tsintsiyar hannu yana cikin sunna an bayyanta yana cikin sunna an ji guda ɗaya na'am a dinga irga mana wal madmadatu da kuskuren baki nawa kenan wal istinshaq da shaƙa ruwa a hanci nawa wal istinsar in ka shaƙa sai ka haɗiye sai ka tace go to da tacewar nawa na'am waraddul masir rasi da dawo da shafan kai yanzu mun ce shafan kai, shi shafan kan menene, dawowa fa, na sai da gashi anan, wal masu rasi da shafan kai nawa kenan, na? Biyar, na, wa masul uzunaini da shafan kunnuwa guda biyu nawa, wa tajridul ma'i lahuma da sabunta ruwa gare su su kunnayen nawa, wa tartibu bainal fara'i da jeranta farillai, a jera daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan. An fahimta? Ai, ayar da ta zo, mutuna, ai, mun karanta ayar. Allah da ya ce, Ya lazina amanu, iza kuntum ila salati faru su luhu hakum. Me fara faɗa? Fuska. A cikin farin lai wanne yake fara yi fuska. Sai ya ce wa aidiyakum, bayan fuska sai wanne? Sai hannu, kaga da hannun kenan. Ilal mara, sai ya ce wa musahu, daga nan sai me? Ba sai shaban kai ba. Sannan sai a ƙarshe ya ce me? Arjulakum. ashe yadda suka zo haka ake yin su. Wanda ya zo na farko shi ne, na biyu kuma shi ne, na ajera, an bayanta? Muwalat kenan. Na'am, tartib kai, tartib bainal fara'i. To, wa'innan su ne ake cewa sunnonin alwala. To, su ma za mu ji su daki bayan daki. Na'am, anna sunan wudu'a mu sani cewa sunnonin alwala ma'akhuzatan min amalihi alaihi salatu wassalam. abin da ake cewa sunnonin alula. Ɗazu da muka ce farallai, a ina muka tsago inna muka aka samo farillan har aka ce musu farillai a cikin me cikin alkur'ani ko to wannan su kuma an samo su ne daga aikin shugaba jagaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shi kuma shi yafi mu sanin ya Allah yake so a mushi alwalan to daga aikin shi anan kuma aka ga yayi wa innan da haka su ake cewa sunna an fahimta na'am wahiya ga su kamar haka kamar dai da muka irga su guda takwas ko to za mu bi su su ma ɗaya bayan ɗaya sai mu ji kowanne ya ake yin shi ko na'am gaslul yadaini wanke hannuwa guda biyu ilal ku'aini zuwa tsintsiyar hannu ko kuma wasu ce zuwa wuyan hannu ko duka dai duk wannan mutum ya fahimta dai shi ake nufi inda shuru'i a fa a farkon fara alula me yasa li hadisu abi hurairata radiyallahu anhu sabida me yasa aka ce na cikin sunna sabida an samu hadisi wanda aka samu hadisin daga gare shi ba na wanda ya ji daga manzon Allah shine Abu Hurairata mun sha faɗa anan cewa Abu Hurairata asalin sunansa shine Abdurrahmanu bin Sakar na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi ya ce, Iza stai kaza hadukum idan ɗayanku ya tashi daga bacci, min naumihi daga baccinsa, ana ji? Fala ya ga ya da fi ina'in, kada ya tsumbula hannunsa a cikin ƙwariya ko a cikin buta. An fahimta? Hatta ya ga sulaha salasan har sai ya wanke hannun sau uku. Fa innahu dalilin haka, fa innahu domin shi wannan bawan da ya tashi baccin, la ya dari aina ba ta da hu, bai san a ina hannunsa ya kwana ba, yana cikin bacci, ƙila hannunsa ya kai hammatarsa, mai iya yiwuwa ne, yana cikin bacci, ƙila hannunsa ya kai ya so sa duburarsa, bai sani ba, yana cikin bacci, ƙila ya taɓa wani wuri a jikinsa wannan kuma najasa ne, yana tashi bacci kuma ya tsumbula hannunsa a cikin ruwan, kuma ruwan da zai alola, da Allah ya kenan. An fahimci karatun? A hadisin, kenan hadisi ya nuna mana wanke me? hannu, an ji, kuma hannun ma ya ce so nawa, salasa, so uku, so nawa dama muke. Na'am, wannan hadisi kenan, a Imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da sauran ashabu sunan sun fitar da wannan hadisi. Wannan sunna ta farko kenan, sai sunna ta biyu ko? Ko kuwa akwai wani hadisin ma, ƙari. Wal wurudu zalika fi sifatul wudu'i alaihi salatu wassalam min hadisi jama'atin min sahaba radiyallahu anhu sannan za mu ƙara tabbatar da haka saboda hadisan da aka samu daga sahabbai da dama da kuma waɗanda suka gansu sun ga idan za su yi alula suna farawa da wanke hannun nan ne su uku kuma dama manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ur rashidin al-mahdiyun an bayyana sunnarsa ta nuna wankewa su uku sunnar sahabbansa magabata ne ta riko da su sun nuna suna yi so na so uku kaga hujja nasi ya riga ta fata an bayyana hujja ta riga ta samu sai na na'am sai na biyu ko da na biyu da na uku sai da na hudu ko na biyu shine me madmadatu shine me kurkuran baki sai na uku istinshaq shaq a ruwa sai na hudu istinsar tacewa an fahimta dukka wa'innan guda uku, fiha a hadisun kasiratun, akwai hadisai da yawa, kasiratun minha daga cikin hadisan da suke bayani akan manzon Allah da zai alula an ga ya yi kurkurar baki, an ga ya shaƙa ruwa, an ga kuma ya faci. Hadisan suna da yawa, amma daga cikin hadisin akwai hadisin Umar bin Abasa, akwai hadisin Umar bin Abasa, ba Umar bin Kaddabu ba, an gane? Na'am hadisan Umar Umar suna da yawa akwai su da dama da haka ba iya sai na ba sai na Umar halifa na biyu ba ba shi yake nufi ba an fahimta daga hadisin sa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum rajulun yaqrabu wudu'ahu ba wani daga cikin ku ya qarabu wudu'ahu wanda zai kusanto zuwa ga alwalarsa fayata fayata madmadu ya kuskuren baki ana ji wa yassan shika ya shaƙa ruwa, an ji guda biyu, an ji shaƙa ruwa zo, an ji kuma kuskura ya zo, wa yassan sira kuma ya fyace, an ji fyace ya zo, illa kharrat qataya wajahu min fihi wa khayashimihi face Allah ya dukkan laifukan da yawa Allah da baki, wannan kurkurar da ya watsar, Allah ya watsar da laifukan gaba ɗaya zai da kurkurar. Wanda ya shaƙa, shaƙar wanda ya fyace duk abin da ya shaƙa na zunubai, fyace Allah ya fitar da su a nan a fyace wannan ne. An fahimta? Kaga a nan mun samu nasi daga manzon Allah cewa ana kurkura, kuma ana shaƙawa, kuma ana me, kuma ana fyacewa. Na'am. sai mu je a sai mu je na gaba na biyar wa raddil mashin rasi da dawo da shafan kai an fahimta to shi ma shafan kan nan iri ɗaya ne da wannan muka faɗa ɗazu mun ce ana farawa daga bushi zuwa ina ƙeya to shi kuma akasin wannan dawowa shi kuma daga ina daga ƙeya zuwa goshi shine dawowa tafiyar farilla dawowar kuma na'am wa raddul masirati min kafa ila al-amam daga keya zuwa gaba na'am eh zan zo bayani akai insha Allah bari mun kai wannan zamu yi bayani insha Allah ko ko kuma in an zamu ansa tambaye kare a takeice insha Allah kafa ila al-amam la hadisi Abdullah ibn Zaid sai da hadisin da aka samu daga Abdullah dan Zaid wala huwa alfazun akwai lafazai da yawa na hadisin amma daga cikin lafazin da aka kawo a nan, li ashabi suna ashabi suna sun kawo lafazai kala-kala daga cikin wannan hadisin, amma dai ga lafazi guda ɗaya wanda malam ya kawo a nan. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'asahu ya shafi kanshi biyadaihi da hannuwansa guda biyu fa aqbala bihima sai ya juyo da su fa aqbala minhuma ya fuskanci gaban kan da hannuwan guda biyu, mana ya yi mai kenan ya shafi kai, an gane? Wa dabara sannan ya dawo, bada'an bi muƙaddamin ra'as ya dawo daga inna kuma ya fara, an gane mai ake nufi? Watan da ya zo ya shafi ruwa, sai aka ga ya fuskanci saman kan shi, farkon kai, sai ya ja hannun ya tafi da shi har zuwa keya. sai kuma ya ƙara dawo da hannu zuwa inda ya fara shafan, ina ya fara goshi, kaga me kenan ya yi, ya yi maso rafi sannan ya yi raddu, ya shafa kuma ya ƙara dawowa daga shafanka, an fahimta? A wannan hadisi kenan, sun mazahaba bihima ilal kafa, kaga a lokacin kuma da ya tafi sai da ya kai keya, ilal kafa sai da ya kai sa keya, sun maradduhuma sai ƙara dawo da su ila makanin lazi ba da minhu zuwa wurin da ya fara. An gane? Farko ya fara daga goshi, ya tafi, ya tafi, ya ta shafa sai da ya ja ƙeya. Da ya je ƙeya kuma sai ya dawo daga ƙeya sai da ya dawo daidai inda kuma ya fara. Kena ya dawo ina goshi. Me kena ke nufi ya yi nan? Raddu, ya dawo da shafan kai. Na, sai, sannan sai masul uznaini shafan kunnuwa guda biyu, shi ne na shida ko? A cikin sunnoni, na'am. To, shi ma masul uznaini shafan kunnuwa, zahir hima wa baɗin hima, cikinsu da bayansu. Ka shafi cikin kunne, kuma ka shafi bayan kunne, abin da ake so a yi kenan. An fahimta? Ka shafi cikin kunne, ka shafi bayan kunne. Yanda shafan yake, wannan an gane wannan? manuniya ko, ko ba shi ake ta manuniya ba, to manuniyanka shi za ka sa a cikin kunnan, shi kuma wannan sababa me me ake ta mishi, me babban yatsa yauwa, sabba babban yatsa shi kuma da shi za ka zagaya, haka da shi kunnan hagu hannun hagu, kunnan dama hannun dama, wannan sababa na ciki, ibami ya zagaya. lokacin da ka zagaye wannan shi kuma na ciki shi ma ya shafa. An gane? Sannan kuma an ce tajiri ba shafa haka kawai ba, kaga sai ka yawwa na'am an sai ka ƙara maimaita. Na'am. Wa tajridil ma'a masul ujraini shine gashi nan shine na bakwai. Sabunta ruwa a wurin shafan kunnuwan guda biyu. Da hadisi Abdullahi bin Zaid saboda hadisin Abdullahi bin Zaid fi sifatul wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin siffar yadda Annabi yake yin alula sallallahu alaihi wasallam fa innahu innahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa uzunaini ya shafi kunnuwansa guda biyu bi ma'in da wani ruwa gairin lazi masa bihin ra'as ba ruwan da ya shafi kai ba a nan kenan manzon Allah idan ya ibo ruwa ya shafi kai to ba ruwan nan da shi kuma zai shafi kunne ba sai ya sake ibo wani ruwan sannan ya shafi kunne da shi an gane ba ruwan da ka ibo ka shafi kai da shi kuma ko da laimar ruwan hannunka da shi ko aka shafi kunne ba sai ka ƙara taɓa wani ruwan sannan ka shafi kunne an gane me ake nufi a nan na'am wannan shine sai na takwas wa tartib wa tartibu bainal fara'i da jeran tafarillai kamar yadda na kawo din me Allah ya fara kawowa fuska daga fuska sai me hannu zuwa gwiwa hannu daga nan fa sai me sai kai a sai kafa a a sai shafa kai daga shafa kai sai me sai kafa to yadda kafa ta zuwa ƙarshe haka kai ma zaka jira ba za ka ce to bari in fara daga kafa ai dama dai akwai kafa sai in dawo sai in kurkura baki kaga ka gaba ɗaya baka jera su yadda aka jero su ba an fahimta yawwa na'am bi umumi qawlihi sabida gamewar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah da manzo Allah ke ta abda'u bima bada Allahu bihi ku fara daga abin da Allah ya fara da shi asalin hadisin duk da dai nan umumin hadisin yana shiga hannan dan ana magana ne akan safa inna safa wal marwa min sha'irillah sai sahabbai suke tambayar manzo Allah wai in za su hau marwa za a fara hawa sai a dawo safa ko ko safar za a fara sai a shiga marwa sai ana ma'ana daga kan wace za a fara dan dutse ne guda biyu safa daban marwa daban to an zo zaka fara zaka isa ayi ko safan zaka fara hawa sannan ka in ka sauka ka hau marwa ko ko marwan zaka fara hawa in ka sauka sai ka hau safa sai manzo Allah ce ibda abi ma bada Allah bi ku fara da wanda Allah ya fara da shi da Allah ya kawo aya sai ya ce inna me inna marwa me yace inna safa to aka fara da safa sai yace wal me wal marwa da haka sai ka kare da marwa an gane to dan haka shi ma nan bisa umumin wannan hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abda'u bima bada Allah bihi da Allah ya tashi yace ya allazina amanu idza kuntum ila salati faghsulu me faghsulu wujuhakum ko faghsulu arjulakum yace to tun ne fara da fuska to kai ma wurin farin la fara da ya biyin ta da me da hannaye kai ma biyunta da su, ya hukunta da me, shafa kai hukunta da su, ya hudunta da me, wanke kafa don haka. An fahimta? Yadda ya yi kai ma jera su, shi ne bada'a a ibda'u bi ma bada Allahu bi. An fahimta? Wali ma madatin sunnatil amaliyyata ala hadha tartib bainal arkan kama wara fil atiyatil alwudu falan yunqalu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ma tawadda illa murattiban hakaza kamar da yadda aka samar a cikin hadisai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda muka yadda aka faɗi anan haka manzon Allah yake hada farillan da sunnonin har da ma musabbai ban sani ba lokaci zai bayu karfe nawa mu shiga sura minti hudu to ina ga duk da haka za mu shiga fada'ilu sura minti hudu ai lokacin zai bayu eh To, na'am, to za mu shiga alfada'ilu, fada'ilu su ne mustahabbai, ko kuwa kafin mu shiga mustahabbai, ga bari mu karanto hadisi da ya fitar da Imam Bukhari ya fitar, wannan hadisi ne ne yake nuna mana siffar yadda annabi yake alula. Siffar yadda annabi yake alula, anna rajulan wani mutum, ƙala li Abdullahi bin Zaid, ya zo ya samu Abdullahi bin Zaid, shi Abdullahi bin Zaid sahabin manzo Allah ne. sai wani wani tabi'i ya zo ya samu Abdullahi bin Zaid sai ya ce mushi atastadiu an tariyani khayfa khana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda yanzu ya kai Abdullahi bin Zaid zaka iya samun iko ina roƙon ka nuna min yadda annabi yake alula tunda kai ka gani ka ga ya yake ka nuna mu an bayyana na'am faqala Abdullahi bin Zaid sai Abdullahi bin Zaid ya ce na'am zan zan dan shi yana roko ne ko zaka iya irin kamar kana roko an bayyanta na'am sai ya ce na'am eh zan nuna ma fada abi mayin sai ya ce to a kawo ruwa za a nuna shi demonstrated method za a yi yawa za a nuna shi ƙuru da ƙuru ba a ilmanta ba a daki kana kallo ana nuna ma za a yi shi ido da ido yawa za a yi to ido da ido yake so ya nuna mashi alolan manzan Allah na sallallahu alaihi wasallam fara bi mai sai aka kawo ruwa fa raba fa afraga ala yadayhi sai ya kwara ruwan a hannuwansa an fahimta faga sala marataini sai wanke hannun su biyu ana ji summa madmada sai ya kuskura baki wastan saka ya shaƙa ruwa talasa so uku uku dukansu summa gasala wajahu talasa ya wanke fuskarsa so uku summa gasala wajahu summa gasala wajahu salatan summa gasala wajahu salatan summa gasala yadaini a marrataini sannan ya wanke hannuwansa sau biyu hannuwa sau biyu na'am marratain ilal murfaqain zuwa ga marfaqa shine zuwa ga wuyan hannu na farallan ake nufi anan na'am ya wanke sau nawa sau biyu ba fa sau uku ba a ji da kyau ya wanke sau biyu summa matara sau sanan sai ya shafi kansa biyadaini biyadaihi da hannuwansa guda biyu fa aqbala bihima ya fuskanta ya tafi wa adabara ya ƙara dawo da shafan bada bima bi muqaddamati rasi ya fara da magabacin kanshi hatta zahaba bihima har ya zartar da su ya tafi da su ila qafahu zuwa qiya summa raddahuma ya ƙara dawo da su ila makanin ladhi bada minhu zuwa inda ya fara goshi kenan summa gasalar jilai sannan ya wanke kafafuwansa guda biyu faqala sai ya ce wannan bawan Allah da yake tambayarsa haka zara aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tawadda yadda ka gani ɗin nan, hakan nan haka ni ma na ga annabi yana yi. To, kila za a tambaye ni, a ce, ya haka yi ya wanke so biyu bai yi so uku ba, ai dama farilla ake nema, idan farilla ta kau, to alola ta kau gaba ɗaya, amma in farilla ta zo, sunna ce wannan wankewa biyu da na uku, duka sunna ne. An fahimta? Na farko dole in babu shi babu, ma'ana in babu babu an gane babu babu ma'ana ba alulan to nan da yayi biyun to ai dama na farkon shine ne na biyu ya kawo farilla kawo sunna da ya ƙara na uku ma shi ma me sunna na an bayyana to amma a mazhaban mu sai aka ce a yi ta cikakkiya kamera idan da lada goma ake bayarwa kaga kai in kai uku ladan ka zai me zai karu akan wanda ya biyu ko ba zai karu ba ne to mu kuma ladan muke so, da haka sai kai ta yi uku uku, an bayyanta, amma fa wanda ya yi na, eh inda ya sashen ruwan, duk da haya akwai za mu zo musahabbat, a cikin musahabban alola akwai magana ƙillatul mali, za mu zo kansu insha Allah, lokaci nike kallo ba na so mu ɗauko kuma ya zama lokaci ya ya ta yanke mana, insha Allah ina ga za mu tsaya a nan. Na'am, akwai wani bayani a gaba. Mala ya ce wa man nasiya fardan min ada'ihi, wanda ya manta farilla daga cikin farillai na wanke gabansa, ana ji, fahimta zakara hute ya tuna bi ƙurbin a kusa, falahu yana gare shi wa ma ba da hu da abin da ya yi a baya, bayan shi sai ya rama. An fahimta? Wa in ɗala, in lokaci ya tsawo, falahu ya aikata wannan iya abin wa da shi kadai, wa adama salla qablahu sai ya rama abin da ya sallata. kafin yi wannan gyaran. Abin da ake nufi a nan, kana cikin sallah, sai ka manta ba ka wanke wata gaba ba a cikin gaɓoɓin da ake wankewa a sallah, na farilla. An fahimta? To, dole idan akwai lokaci, in ka tuna a lokacin da daidai lokacin da dama za a yi sallah ne, to sai ka dawo sai ka wanke wurin. An gane? Idan ka wanke wurin shi kenan. In kuma lokacin ya yi tsawo, har ka yi ibada ka yi sallan ma ko to sai ka tuna a a a ai alolar da ne ta ɗazu ne magariba ban wanke fuska ba ko ko na manta ban shafa kai ba kuma shafa kai me sai ka dawo sai ka gyara alolar sannan kuma sai ka koma ka canza me an gane karatun sai ka koma ka canza wannan sallah in ko dama baka wata sallah ba kaga shikenan an gane me yasa saboda farilla ne na'am wa man tazakara mazmada to kuma baraka ji kishiyar sunna nan ku kuskura baki me shi sunna ne to wanda ya tuna da kuskura baki wasin shaq da shaƙa ruwa wasin sar da facewa ba da an sharafi wajhi bayan ya fara wanke fuska farko mutum zai fara alula me zai fara yi ba wanke hannunsa ba da ya gama me zai yi na biyu ba kurkura baki ba sai bai kurkura ba ya manta da kurkura sai mai ba shakawa ba sai bai shaka ruwa ba nan ma ya manta sai ya tafi ya zarce zuwa wanke fuska kawai ba ya manta ba yana wanke ta ɗaya ya wanke biyu zai yi ta uku kenan sai ya tuna a a a a ai ban wanke baki ba ai ban kurkura baki ba ai kuma ban shaka ruwa ba kai ban ma biya ce ba me aka ce fala yarji'u ba zai dawo ba fala yarji'u ilaiha ba zai dawo ba ya ci gaba ana ji hatta yitin maudu'u har ya gama alulan idan ya gama alulan sannan sai ya ibi ruwa sai ya kurkura ya wanke baki so ɗaya so biyu so uku ko sannan ya shaƙa ruwa ya fyace ya shaƙa ya fyace ya shaƙa ya fyace shikenan alula ta san an fahimta dalili sai da sunna ce an fahimci karatun na'am wa man nasiya lum'atan to wanda ya ba kuma lum'a an san lum'a shine wurin da ake wankewa da ruwa sai zama akwai wani ɗan wuri ɗan kaɗan wanda bai samu ruwa ba sabida baka samu dalko sabi wuri dai bai samu ruwa ba zan yi bayanin alaƙa shi da dalko na'am lum'atan ga salaha wa hadaha to ya wanke wajen lum'a shi kadai kayi sallah kayi alola na afwan kayi alola ka zo za ka yi tada sallah kenan kawai sai wani yana bayan ka sai ya ga ai a diga diginka akwai wani ɗan ɗigo alama ya ga ƙafa daidai wurin a bushe ne ruwa bai taɓa ba ko kuma a hannunka ko a fuskar ka ya gani to take sai ya sanar da kai yana sanar da kai canza alula za ka yi a'a za ka ibi ruwa da niyya sai ka shafa ka goge wurin ka wanke wurin shikenan alolaka ta yi an fahimta alolaka ta yi, wa yin salla ƙabla zalika in kuma kafin ka sani ko a sanar da kai ko kafin ka gani ka riga ka yi sallafa, shi ma irin wancan ne? To, bala budda a ada sai ka sake wannan sallar. Ka san dalili sai da farilla ka bari, a cikin farillan da muka kawo akwai dalku cuccuɗawa. Matuƙar ka cuccuɗa ba a samu wannan lam'ab. To, rashin cuɗawarka kaga ka bar tudawa tudawa ko farilla to barin farilla kuma ba me ba lola na'am don haka shi yasa aka ce sai ka gyara sai ka dawo ka canza wannan alular an bayyanta wa in taraka sunnatan amma da mutum zai bar sunna daga cikin sunnonin alula kamar me kamar wanke hannu na farko kamar shaƙa ruwa kamar kurkurar baki kaman fyacewa, kaman dawo da shafan kai duka ba sunnoni ba ne? To, da mutum zai manta, wa in taraka sunnata, falaha sai ka dawo sai ka aikata ta, amma wala idi salata ba za ka canza sallah. An gane bambancin wannan da wancan? Shi wannan sunna ce ka bari a lula, sai bayan ka idar da sallah sai ka tuna subhanallah, sallan nan da ne ban kurkura baki ba. sai ka koma sai ka kurkura baki shi ke na wannan kurkura bakin da kai ka yi sallar gaba amma waccan dai ta tsira an gane karatun amma in lam'a ne fa sai da shi a cikin farilla yake bayan ka yi ta tsira ina sai ka dawo ka sake saboda mai kabari farilla an gane bambancin wannan shine bambancin na'am wannan shine bambancin insha Allah ina ga zamu kwana anan Uh, insha Allah idan Allah ya ba mu iko zama na gaba sai mu shiga fada'ilul wudu'i mustahabban alula dazu ne ya magana karancin ruwa dan ayi hakuri yana cikin mustahabban alula eh karanta ruwan yana ciki yana cikin mustahabbai za mu kawo sannan da kawo hujjoji na hadisi da aya akan menene ya sa ma aka ce haka a cikin shari'a tare da kawo hadisai wanda muka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito mana da sauran kuma bayani na malamai insha Allah za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wai da muka kuskure kuskuren daga gare mu ne ba daga malamin da ya tattara littafin ba kukuran daga mai karatun ne dama bai iya ba karambani ne irin nashi Allah ya yafe mana alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah yanzu akwai mai tambaya yana iya yin tambaya daga sauran lokacin da muke